alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau laraba ƙarshen wajen sha'aban ko lafa ƙarshen watan biyu ga wata ƙurawa ta saba ga watan sha'aban shekara da dubu biyu da dubu ɗaya da ɗari da arba'in da biyar idan ba manta ba al'adar karatun mu muna biya amali yau biyar gaida kowace laraba amma laraba ƙarshen wata ana karanta ahkamun jana'i na babban malami Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala inda muke yau da muka ga watan Sha'ban wanda yake yi da cikin da muka ga watan shekara ta dubu biyu da ashirin da ashirin da biyar karshen watan da ya wuce mun tsaya da rashin da hamsin da biyu yau za mu tafi da rashin da hamsin da ɗaya ta yi da lamba da biyu da talatin da uku inda muke tattaunawa kan ziyarar hudu ziyarar kabar muna da tafiya muna karatu ne muna tuna da junan mu don mu kode ce mu kasance mutuwa cewa mutuwa nan ko ka kiya ko ka kiya wannan da mu ko sai ka ci kuma bare da ya faɗa kai ka san ne ba zai yi ba kullum ana ɗaukar baban wata sai a rai kai baban wata zauna a zai yi ana kai wasu a rufe sai ka zauna wata rikin da kake zuwa ga ko wasu su wata ran kai ba a rika jawo tare da kuke ko ina ne ko kana da ko azumi ba da jin kunyar zuwa ne da kana da wakan gari ne da lamarin da bai bace ba jigilar fir'auna wani ne da zawa ba kamar har cikin ruwa ne ta ji shi da ya yi wata ba kuri ji bai kai ga abin da ya yi ka ta wata da shi ta ne hawa da dubin da wani da dubin masara a yau inda ba ta kara auki wata bakon ko mara ko haka yau na san jin mutum yalla ko a kokari ne mutum ko a kokari ne sun wuce wannan mukami ba san eh wanda ta bayyana sun wuce sai an batan kyan hawan da kyan adam ba su ganin ko ɗayan su in ba su yi da ta da sun bari ta yi na matasa na su ta buɗe jawo da faɗo a ruwa ta farma faɗo ba ta kyale ɗari da kurkudu ba aina ma ta kone da hukumar mawudu wadda kuka ce ولئن كنتم قل إن الموت الذي تشعرون منه فإنه فدوه إلا ألا يسأل كلمة هذا أبو الأجل كرا ملايكي مجي إذا كان أباوي أئرن هذا أقول إن تتاقل مبني هي ملايكي هذا مقوم كابو يتوي من الجنة أي ملد إذا أجل كرا ملايكي hakim shine da ke da inda wani guda ce lalle da guri da ke to Allah ya sa mu da to shi ka ko ne da yake kira da da shi kamar wasa da zamu mun tsawo kaji malai ji arabi ya uwa da yake so bayan an bude mutum yadda ake ziyarar kabari a shari'a a musulunci ba a karta annan ba ba al'ada ba su za su yi fara mai da al'ada ba da cikin abubuwa da ibada a kabu da yi ta ke da a tsarin addini da ya kawo dan wajen wancan wajen muriya cewa ga yadda annabi ya ke tafiya ziyarar mamarta har ana yin kanta suna da hadisin da nake ji sai da ke da da ni ta rola da ke wanda rai sai ta bunta a ke ba ki ayi da ni kai da mamarta Yajini a kunan su ikirarin da ni sallallahu alaihi wa sallam dalilan da suke nuna cewa ya halatta mata su kai ziyara a wanda ake fada shi tabbatarwa a zama cewa almar'atu da jira a hakan da sabu matar nan da Allah ya da mu da Allah tabbata da shi ya ganta a cikin sabu ya ji ana radiyallahu anhu hadisin sai na Allah ya kara masa yadda yake ba da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi ra'ati wato ya da insha Allah ta bada ga yin ya wuce ta gaban wata mata an ta kaburi a wajen wani kaburi wai ya samu ki da kuka fakala da hadiya mai dole yake cikin la wa ki ya ga Allah ki zuwa Allah ki hakuri kun ji kalmomin da ya zo ki kiyaye Allah ki kuma yi hakuri wayan babban albashi ke kama da rigar halittar zuwan mata makamarta yauwa rawawul bukari wa gairu bukari da wani da ya rawaito wa kadi magani da mani ne matsala yace a matsala ta sha tara ya yi mun yi wannan a matsala ta sha tara Jannan sai ma da yake labi na talatin da uku, wacce na jama da babu ziyarar da kubo, har yi masa babi na ziyarar kaburbura mun yi wannan a baya alal hadis fil bari imamu ibn hajar ya bada shi majawul bari yace wa mawdi'u wilayati minhu wato a mawdu'in da yake nuna cewa a yake nuni akan cewa lallai hadisin hujja ne annahu sallallahu alaihi wasallam lamma yakira alal barkat annahu yi wa wannan ma zai inkari ba bai mata inkari da ya zo ya zaɓe da kaga da yin yin yin ya sa shi zo makabarta ba a kawai kukan da ya ga tana yi shi ya yi dokar Allah kuma shi ya hau amma ba a wani shi zo makabarta ba ba a yi sai dai lam yusir ala al-mar'ati ko audaha inda al-zawj annabi ya bada inkari wannan suwar da da zaman da zai makabarta wa takriru hujja tabbatarwar annabi ko hujja a cikin zuwa annabi zikiri da jinta ai ka ga mai kayan da kuma ko ai abu a gaban shi to duk da aka ce shi da kin abu da wannan da yake ya ala shi ne takriru hujja kai da ai imam da ai ila umda wanda dani ne na matauna bukari wajen bukari ba da kawo da ake wa bada na yayi shirin bukari za ka ga layi bayani iya ganin da littafi iya ganin da gaba ɗaya littafi in mutum ya je in ya da ne a maka ko mutum ya kamata ya yawon gani da da mai tsawo a wannan bukatu za ka je ka guri inda ba duk wannan da wannan wannan a ce ma tsoron da gaba ɗaya dukkan da magana da bai kaf inda duk yanin bukatu duka a ganin gurin za da kama da kasa duk littafi ne ko ina ku janna da ko da cikin ku gari to shi ne mala abin da yake gaya mana yake so imam al-aini yana da littafi sunan da umar da tsari abin da yasa na nake yin mala da ya bi ya bi ya bi ya bi da na ibnu hajar wata wulbari saboda ana faɗan cewa wato Allah ya karɓa abu kamar ya ji shi da shi da shi ne zo na da alaka da jabu kaza da hakan da wato fasho da bayan an ga ku yawa eh kudi ne wanda Allah madaukakin sarki albani yayi shi ne zuwa da jabu amma shi kan malamin shi kan ne da nan ba da shi ba mu da ai Allah kamar akwai dole ita kun ga da tsari shi ba duwan da cewa da shi da nan da yawa sai ya ga wajen wajen kawo da samun sura ba sai rasu wanda da yake wa wasu da Allah ya kaga wanda da yayi kyau ba amma kuma wanda ya fi karuwa yana da kuma karuwa amma da yawa ma za su ba a magana to shi ne ma yake cewa wa bi jawazu ziyaratul quburi mutlaqan a cikin hadisi yana nuna cewa ya halatta a kai ziyara makabarta kai da kiba da yake sawa'u kana sa'ihu rajulan duk da yin wannan yin ziyara ya zama na mutum an hukura a kan koma wa sawa'u kana muzawwir muslima duk da ne wanda za a kai wa ziyara musulmi an kadira ko kafu kun ji wata matsala ko ya kuma mutum da yake za ku ji nan ga hukumi bayani akan halal ya halatta a kai wato ziyara makabartar kafare kasar kabarin da aka kawai da ɗalibai ne ya halatta a ce ya halatta a ce yara an bayyana da jago yawwa za ku zo ku ya halatta kawai su bambanci in ka je ba za su sallar su ba su da amma a san musulmi ita ce za a yi sallaka da za mu je suna ɗauka amma ta kafirai me ya dalili saboda za a biya ma dalilin zuwa biya na can ka ɗau wani da cewa wannan ko ya zaka har da ya bayar shugaban kasa ne ko babban kasa ne ne ne kuɗi ne amma kan da ya da suka wanka ne madina ya ce ka duba madina sabo abu da yake da kasashen kawo shugabannin kasa da kamarin da wani abu suka kai suka je aka gani to sai ka zo ka gani da ji abu da zai zama ma wani ba kai da kuɗi ba ba ka bi da karu ba duk da ba mu dole da amana da ya ba abin da wanda abu ya ana yi ya ana ko mu to wannan wani ya ga kafin ya ga mu ganin kawai eh ya ga kafin ya ga mu bari ji zuwa sai ma da yake li alimi da fasirin ji dali saboda ba alawar da ma aka ba ran da ji cewa sai kan musulmi ba ko ko da ka ko ko a nan ne kawai ne banda ba ran da ji ba sai ma da yake kana nawo ba mu nawo ne abu da ya da da da da sauran da ke kan musulmi وبالجواز تدعى الجمهور يجري الجواز يمد يوم ما لم يكن على الجوايا على ومن الذي قال وبالجواز لا عين وذكرها وهو الحادث ايضا في اجل كلامه sannan wato har yau imam al-hadi ibn hajar ya faɗi irin wannan magana kwatan kwatan da har yau ya ce dalali ana karshen magana da aka yi da fakari haji ba kauli karshen fadin da cewa ya ala da yake kula da ni saboda rashin abin da zai rarra ne ba abin da zai rarra ne ba cewa namiji maza ban da mata kafirai ban da musulmi ne ba hadisi ne hadisi da muka biya ba ya rarra ne yau قال النووي كم يجي وبالجواز الآن الجمهور جمهور ما لا يجي جمهور أتم يا يا رسول هي جمهور كم أيضا الملاك إمام مالك أبو حنيفة جابر إسحاق أحمد بن حنبل ولم يروا كتباء أولياء الجمهور بالجواز إن كان يجي بالجواز الجمهور إيه الجواز هي جاء الجمهور ومبيا يوم على يوم كتباء الجواز yanke cewa ya halatta a kai biyar mata su kai maza su kai wa kala zahirul awu ya littafu al'awi ba na sirri ba al'awi da magawi a ya ce na su su su ya rasu kamar da kaji shi kuma da ya zoce ke baya halatta a biyar sai kamar da kaji wa huwa galibin ma da ya ce wasu kuskure in da aka yi da aka yi ce wajen biyu a yi da makarar da ajiya wa zahirul awu kuwa abin hasan almawar yake mai littafin da ke ya fi hadar albarwa wanda ya rasu a shekara ta ɗari hudu da bayan jiya saboda haka kuskure ne magana wa ma dalla alaihi hadithu min jawazi ziyarati almar'ati lallai abin da hadisi ya yi nuni da cewa hadisin wannan matar abin da ya yi nuni da cewa ya halatta mace da kai ziyara uwar ibn jabadar wannan hadisi shine farko abu da zai saurin fadowa zuciyar mutum abin da za a yi saurin fahimta cikin hadisi cewa ba ya halatta da shi namiji ba ya halatta da shi shi abin da ya fara faɗo ba walakin sai dai inna ba ya shi mu zalika hakan yana shiga ne kawai idan ka yi da kirsa lam da ka abulan da kai to ku duba wato ko da lokaci da ya bari shi cewa ka kalla da to ka gane ba da ba ya san cewa ka ga ya halatta ko ya halatta ba shi za a ɗauko wani da kuma kana kun bai da shi maganganun da ya rike dan ka san ka zo kace karara a ce a ila ila gurin shi problem din da ya rika samu shi ne imam hujjar da ya rawaito a cikin yalan ba ta dubu biyu da kaza da kaza duk matsalar da aka yi kawai zuwa aka yi ta ce abu da ke yalan ba ta kaza an ta yi ba a yi ba zuwa ne boko ba ba ba ya san cewa ka je da ta duk ba kai duk da rubuta abin da ba ka sani ba ka ji ba ko kai fata fata wannan program din sun zaje Allah ba za ka ji da dadi ba to aka ji ba idan ka zo kake kada za ka ji a gidan hadda nan ba kun san ya ga ba ko ba na ga mutum to da kullun sai ya ce ko ko da mu da ne wanda ya bada zaru musamman mu da bugari din sai da ni ba kalmar da ya bada ko da ko wallahi ba kuma da ba duk da yake ina yau ga abu ka cewa in aka zo wallahi da kowa da zai yi ya ce dai babu to shi ne wanda ilimi ba ya wata idan babu abu ka tafi akwai in akwai kan da ke babu shi da malamin da zai zo a matsayin da na malamin ke duk duniya ba a kafin da zai yi ba ya yi da yana wakwa kunne ya yi a yi to shi ne abin da malamin ke faɗa ka ga shi ne malam an yi ke gaya mana cewa sai wato lallai lakin inna ma yusimu zalika idan kana da jibta lau da ta haula nan hakan zai tabbata ne idan wanda ya kista da aka kawo ta wannan baiwa Allah idan ta kasance lam da ta kaulan lahi bata faru ba bata faru ba kafin annabi ya hana idan kuma ta faru ne bayan annabi ya hana to kan dai na nuna cewa ya halatta kun gane bambanci idan annabi ya hana ta abu kuma aka zo aka yi abu a gabansa ya yi yana nuna cewa wannan abin da ya hana a zuciya ko ke karancin zuciya shi ne abin da wani yake faɗa shi ne ma da yake wa za ruwa ruwa ne wanda kuma shi ne addini idan ka tsantsar na ma na na wuce bayani idan muka ji abin da muka gabata na daga bayani hannun na ya cewa hannun nan ka da shi banka an yi hannun ne a banka shekara goma sha uku da annabi ya banka wannan ne sadawa ma hannun kun ji wata mahuna ita kuma wannan ita wanda ya rawaito da imamu da ita hannun وهو مدني يكبر لأن أنا سمالي سمالي جاءت أمه أم سلمي إلى تجريب الألوان الزالي ما هي أم سلمي إلى تبولي حين تجريب المدينة وكيف الذي يقوم به kun gane da za a wuce a wuce cewa wannan halin annabi yayi ne a baka shi kuma wanda ya rawaito ruwayar bai ba san bai ba a baka bai yanzu yadda annabi ya zo mai ne su gurin annabi bayan yadda ta kawo a matsayin da yi annabi da shi da babu da ya gogo ce shi ke ce ko ya ga yi wani ya ce ya ce guru kaza wanda shi zai zo ya ba kan guru to sai ya ce kai guru ne cewa bai ka kaza ya zama kaza wannan ba wani guru ne cewa ya ce tabbatar ba da maganar da yake so ya tabbatar ba dan shi ce ya kuma da abu da kowa ya riga ya san cewa Allah shi ko da tsakani abba kabiru da gogo idan ka ga alheri wani ya zo yana fara yace ai abba kabiru ya da kaza ko ne ya zo kada ji wannan da ya zo da dare domin ka kuma da ya gaba ya gaba to wanda ya zo daga bayan yake so ya abu wanda abu da wanda ya aba da za ku kuma yin shi ne zai nan sai a burajin shi abubuwa abubuwan da gwamnati suna da kuɗi shekarau ya yi kwakwa ta ya yi da kuma ya yi shi ne shi ya so shi kaza da shi na bayan shi ne wanda ya zama a kanan na zai kuwa na su kuɗi a baba ita za a yi su gani ne su da abin da abu ka yi ko ko ko ne su ne ko shekarau domin shi ne ya zo da bayan shi ne abin da ya ke mana to shi ne ma da yake faɗa cewa lallai kun musulai da ta zo da shi gura a lokacin da ta zo ga jina wa ana su yi mana an ka ce ana su lokacin da kada ta goma wata kora da jinta madaniya ta ga inda na yan madina kuma an hana a masa فكبر أنها بعد ذلك يا تبت سوى تلك الدافع اللي بايع الذي يا أهل فتم الاستدلال بها على الجواب للي wato maganar sun kafa hujja da cewa ya halatta ya kira ya halatta mata su je makabarta domin da ta baya an zai yake kuma bai magana ba da ya ana saboda a lokacin sun dawo da ragowar jahiliya idan aka bar su su koma bauta wani kabo to shi da a hadisu a hadisu akwai da shi da sai ma ne ke ba amma kawai da gudun da shi amma maganar ibn kare ibn kare albani da yake ya ta warware magana zai ce magana ibn kare da ya ci ta hadisin sunna mujallali na mujallali na kai kula hadiyat abi ita mu wanda yanzu da za ku abin da ya wada ta da yawa wanda ya dawo ya mu wanda karba mu da nan da ba din za ku do kuna da riba amma din za ku do da ku duba lamba da ya har da ya ce kawo a nan da har da ya ce ni haka ki ke da ko wasu da ba ka da ba da albani shi da tsarin yin da jirgin da tabbata ka ba da in kan da domin ya tsayawa cikin kai zai ce kawai ya zo guri ya ce koma guri kaza da kaza kawai wutar gurin bai ba shi ne ma da yake cewa wa takwalla da ya faɗa a cikin da abin sunan cewa takwalla tsoron wa takwalla tsoron Allah shi jibin da kai ke zo ya yi da wannan magana sai ya ce da annabi ya ce masa da tsoron Allah ya ce cewa an haɗa ba ta zuwa ga wanda ke zo da kai jibin da kai alwari ne jibin da ya zane yake saboda wai jibin da ya zane tsoron Allah ya ce shi tsoron Allah wata kalmar kawai wani gudu ya fari shi ne ilu ba a mara jiki wata kawala shi tsoron Allah abu ka ake jiki ne ilu ba a mara ba a mara jiki ko ba a mara jiki aikata abu da aka yi umarni da shi wata kuma da biya a rubuce barin abin da aka hana in ji Allah ya ce wa min jumlatiha yana da jumlan magana Allah ya ani biya cewa an hana zuwa ziyara masahihun shi kuma da kai su kaga duk da annabi yake da tsoron Allah tsoron Allah kuma ya yi ya bu umarni da hali sai yake su ibn sai yake su annabi ya hana da zuwa kawar take kuma da albanni zai fada abu da yake da sai lauka da inda mar'ati ilmu bila ilmi da ilmi ya da wannan fatan tana da ilmi cewa annabi ya hana mata zuwa kawar take wa annahu kama kuma hukuncin ya ci gaba ولم ينسى بعد ذلك فحين يثبت قوله da a lokacin annabi ya tabbatar da magana wa min jumlati hadda ya aliya daga cikin jumlar magana da annabi ya faɗa dai an fara da zuwa makabarta amma wa hada sai ku ma'ruf da dinna yake wannan magana da yake da yake ba abu ne da yake kana ne a gurin mu huwa yake ilalu ghayr sahih hujja ce da yake da yake rayu da yake ويؤيده أنه لو كان النهي أبو إيه كرمتا سوى لو كان النهي لا يزال مستمرا جعل جلا أن لو كنت ما تسلو مقبلتا لنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة الصلاة جعل جلا أنا لنهانا da annaba in da zuwa ya hana shi zuwa makabarta kana ba kike wannan ba sai ki bai wa Allah har ki kare zuwa makabarta da annabi sai ya wada kana وبين ذلك لها كما جاء تجري من بيان بل جاء تقول إذا يأتي جرابا جاء يأتي شيء من يتجدكم الله وإن يبتدي بأمر هذه تقوى الله بسورة عامة فجاء إذا وجه واقع الذي هو مسجد سورة تقوى الله أسورة كفمية أو يسورة الله الذي أي يسورة كذلك سيهم يبتدى أبو تعالى وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى على أبنك والذي أديري بإذن الله haka ne yana nuna ma ya halitta mata su kai ziyara makabarta baka da kan yi da kan lakin la yajuzu da gurbin ikrar da ziyara da gurbin wani ma ne shi sai dai baya halitta gare su ga su mata su rika yawan su zuwa makabarta ai ka ga namiji ba namiji ba abin da aka gaya cewa namiji ne zai ziyara makabarta amma kai yawa da rana mun yi wata magana wata wata ko yadda wani ke yi ne da duk juma duk juma yana zuwa wata gida wani yawa ne ke shi dai rana alhaji ne ke zuwa wata a suna annabi ba wata kawai dai wanda ka kuma ke ta ba a ware ba ba ba a ware rana mutum illa shi ne kuskuren da ya kawo shi ake kawai sai dai dai rana da rana wannan bai da abin amma kawai da zamu yi iska inda zamu yau ga shi ko ba kwana shi ko kuma mu yi iska kai ba wanda yake da ni babu ne ya amma wani rana mu ke kinna in ka dauko wani a gaba da wani ke yi za ka dawo na duk baka da ni idan ita ku ka jawo da annabi mu za ka hawo ne Allah ba za ka to shi ne to shi ne ma da yake cewa a ma da yake da yake to shi wannan wanda rasuli alaiha da kai kawo kai kawo a makarantar barku ji ma da yake anna zalika hadi yusri min kaila mukalima da domin wannan zai hukunta wa mata zuwa sa'a wa jari'a zuwa ga sa'a wa jari'a naka ba shi dama kuke kirka yawan zuwa ne miji da iya za ku ga zuwa ki zaki kun ga jira ku ka daga burya a makarantar wajen kuma wata bari da tabarruki idan zaki to mazi su fito da sarai واتخاذ القبور مجالسا للنزهة sannan za ki ɗaukar makabarta wuraren shakatawa annuza shi shakatawa a larabci to da haka za mu ji wani littafi ne da hadu majalis ko to da haka wuraren shakatawa za su kai da makabarta wace wajen biye wakati fil kalalin fari sannan da tozartar da lokaci wajen yin maganganu masu amfani alkalamun fari da larabci ne wato zance mara kyau shine alkalamun fari kaga albari ai shi ne dan abin da ba mu mai rance da bai da amfani kuma ne ce kama huwa mujahidi al-yawma fi ba'd al-bilad al-islamiyya kamar yadda muke gani a yau a wasu garuruwan da muke gani in ka je jira za ka ga yadda za mu wa da huwa murad wannan shi ne marba in ja Allah ila hadisin da shi da yanzu Allah an ji hadisin nan da yake da wani arabi annabi ya ce arabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tsirewa wakilan da wajen ruwayar na anan namu gawara da kubo Allah ya tsirewa tsirewa zuwa kuwar samana la'ana Allah la'ana Rasulullahi gawara da kubo ko la'ana Rasulullahi ko la'ana Allah sai ko da ruwaya da Allah ya tsire ko annabi ya tsire idan ba Allah ya tsire ya nan ruwaya ya tsire wa kadar wuya an jama'a da kiran sahaba an rawaito a cikin da jama'a da cikin da akwai Abu Hurairah ya yi ruwaya a cikin a tashi da za ta ji yaro yake a kila yi na abuwa ta yaro bari ku jira barko amma a cikin abu hurera a huwa min kai ya umar bin ali jalaba an gane umar ko dan gidan abu jalaba agolan da wanda annabi ya auro abu jalaba ta dole ka a jago da yana akwai jalaba ko akwai ko ba kuma shi ne wanda zai ba da kansa yana ta wuce da hannu ne ne ce kai tabbilla wa kulli yadika wa kulli malika ka ce bismillah ka ci gaban ka sannan kuma ka kara ka ci da dama shi ne rawaito a cikin bayan ya ce ma shi abin da ake cewa ba a ce wa yara a yaro ko ya wanda ya ce yana kuma uwa ita za ta fara koyo da shi da in kai kuskure auren mutu baka samu wata kuɗi da wani ba wajen tarbiyya ba Allah ya kawo kana buɗe wannan koma to ka ji rawo yadda nake za a ba tarbiyya domin wajen fata Allah ba za ta yi ba wani da shi ne auro matar duk abin da yake so ubangi sun ta take wallahi in kana in kana so wannan ya zama mutum ne kiki sai ka bari shi da kai ita kuma kai ne a cikin ake ga ya wani malam doktor Abdullahi Ismail cewa wani yana ga ya wani ko da bi'ar mace ce akwai ba da masu wannan sai abin da ka zo yi to kaga na sai ya ce wa ai kawai sai ya ce da baya ga wannan abu da take jiya amma akwai matsalar da take to shi ne yake cewa a a karatu din ne hadin do wasu da hawa wabun ma da wabun kurban wanda ya ce wanda ya yi wa wabun kurban duka ne da kodum da lambar hadisi wannan sunata ne da ya yi wanda ya yi kan shi ne hadisi hakan da yi kuma shi ya yi ne da kyau da take wa kana da ba'd hadisi anna hada kana قبل أن يرفق النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور wasu ba da wanke da suna ganin cewa wannan ya kasance ne kafin annabi ya yi sauki wajen wato ziyarar makamanta kafin ya ba da sauki ya sauƙaƙa cewa ya halatta a ziyarar makamanta bayan ma da rakarta da talabi rukun da yi rijal wal insa wato abin da ake nufi annabi ya faɗi cewa Allah ya tsine masu yawan zuwa baka wanda wani malamin kace annabi ya fadi wannan ne kafin a ba da sauki amma da aka ba da sauki daga baya to shine ma da yake wannan kuma balan ma ran da yayi da aka ba da sauki da kan yi rukunci ya rija da wannan mata da wazani sun yi da cikin sauki fakala ba zo ko su da shi da ba da karawu ya rubuta kubu bin lita annabi yayi bayani akan ziyar kuma da ne dangane da mata da kuma da sabon yana yawan zuwa makarantar akan ba za a yi magana saboda karancin hakuri wa kasarancin da jami'a yi da yawan rage a tattara da rage da yawa kullu ke nufin da rage wa rijalu isra'ila na hadisi da kafin kullu mazajen da suka kawo hadisi da ke duk mazaje a jazara a jazara da gaba ɗaya su amintattu duka gaira annabi kuma zira a yi salama alama sai dai aka kuma zira a yi salama akwai magana da Allah ya yi wa wula ya tsira biyu an fasa wasu haka wata kila hadisin da ba zai sauka daga banza ba ba zai wuce matsayin hakan ba ya wuce matsayin na hakan ya kai da yin ba lakin da hadisin ruwa za ta tun shi da wannan hadisin na gaba ya ce shi ne ya ba da hukumin shawari da nashi inda shi ta yin hadisin da aka amma yanzu yana da shawari abin yi bayan ya rawaito wani ma ya rawaito irinsa wani ma ya rawaito kai ne ka zo da magana sai wani ya zo da magana da shi wani ma haka yace ta karba kuma kan da ke hadisi hasan da ke ko da hingo da ke amma in da magana da ke kai ko da ce haka ba ko da ke da shi amma kar ka ce da ke ake masa da ina amma wasu zo da yin da ba sai shi karba da ke ake mata hadisi da ke saboda zuwan wani da ke faɗa cikin kurare da ba shi ne a magana da wani الذي وأما حديث عكار بن خالد وهو من حديث عبد الرحمن بن بحبان عن عبد الرحمن بن خالد عن أبي الزهري فيها أن بدل ما جاء إسناد أخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجه والحاكم والبيهقي وآخر قال المسلم فمسلم بن الواقع مسلم ما له حديث عن ذلك جوا في الزواج جامع في الزواج سوى في سوى الأسماء مجلدة إسناد مسلم والرجال والرجال كما قال يا ابن عيسى وابن بعبد هذا لم يوثقه غير أن غير ابن عباد ولا باع أن يقول بعبد وباع وحي في سكاي أبي سعيد وعلى سكاي هذا ما من هذا يوثق مثلا wanda yake da al'ada na imamu da kuma da a cikin muka lauku mun faɗa muka yau da muka yi cikin ba a kuma wani ne ba to da ba shi ne jama'un da kuma gaskiyar hajja da kuma adin shi ne fita me wannan suka fi ya ce kira fita a islamin a mutalar da to shi ne ba da yake lam yusin bayra an ibn abban wa shukri ibn hibban da imam al-injili su kare ne suka ce fita wa ma ma'rufa bi istisabu fi tawhid kowa ya san da tauhid kuma wajen wata kafin wajen cewa mutum duk ali suna da sauki su ba su kai su ma musulmi su ba ka su ma bukari su ma muslim da sauran manyan malaman hadisi wajen zafafawa ba kafin a ce ma kai suna da bukari su su ce ka ce a zuwa sauki to su za su suna da sauki wajen cika ba imamu ya yi yi da ibn hibban ya ma ne saboda wannan sauƙaƙa wa za su ba za mu sallama ba وقال ابن المجيد ابن المجيد إمام أبادو إمام أمير المؤمنين بالحديث يقول النبي في إعلان حديث مسلم يوجد في الجامعة عامة تشوفوا بعض الحيوانات غير قبل تكما متجدد لا لا عليه وجد مهمات ولذا قال هذا الشيء تكريم تكريم الجاهلية في مقبول يقول ما يقول الزاد ما هو جاهلية في هذا الفقير يعني عند المتابعة هنا يكون أما المتابعة لا wasu sun zo da irin magana amma shi ne ne ba za ta ba walam hadith lahu mudawa ne ko ban samu amma mudawa ba lakin da jahilan da qabla huwa ba'da hu bi hukm mudawa sai dai ke din da aka wayar da abin da wanda ya zo bayan sa za mu ba shi hukunci cewa duk ban mudawa kuma a cikin shi ne bala ji ku makbul sai wanda aka yi shi da Allah da ya ya ko ya ja nabi wa ma hadith ibn abbas هو في التشريع في ذلك الأمر اللفظ الأول يجب أن يكون أباس سوى يدل علي ابن أبي سالم الجليل للبس فرقه سوى إلا أنه قال لا إله إلا القبور يا ونبي واحد بعد ذلك لوارات القبور بعد يوم الجوع في جيلة المقابلة كون لا إله إلا القبور بعد الجوع زيارة ما كان قبل ذلك يسوع أبسنيه وفي رواية سوارات وفي رواية بعد يوم الجوع ما ليس يجب أن يكون أخرجه ابن أبي شيبة وأصحاب السنن الأربعة وابن عثمان والحاكم والبيهقي أصحاب السنن الأربعة أبو بكر دامه الدم دم هو أنه أخرى كثير بخاري ومسلم الإمام أحمد ثورة من أصحاب السنن الأربعة ابن ماجه الترمذي أبو داوود زوى نفس المسائل سوني حلقة الأربعة هكذا يجب أن تكون بقاسة كتب الستة wanda imam a cikin da shi yau kaga dai magani ma a cikin suna fara magani duk ko ne da shi wa ma na a karkar yi wani abin yi wa ta abu da arba wani hajji wanda ya ce wanda ya ce wa ruwa ya ce ukura na wa لكن في لبوبنا الأجل وقال الترمذي حديث هذا وأبو ذري هذا قول أبو حالي جملة عن حالي في أبو ذري إذا بلا لبا إلى أبو حالي هو في كان كان في ذلك رسمه بعد sunan sa ba da shi abu da ya sunan sa ba da wai fari ba da wasu na ce wanda ba da kullu da yake wa huwa gari shi kuma ba za ku nan ba yi bari ta amma ruwa zo kullu ya ce malamai su rubuce وقد أورد علي وفي سلسلة العلي غالبا لكن لا أقول علي لكن سلسلة حديث لما تبري بلا سلسلة لزيادة كبغة جهادي لو لو الحاجي كأن يقعوا duk wanda ya zo da magana ba wanda ya tsara shi wa da kai kuma ga akwani na ima yi halin tiyali yace za mu yi maganganun ba da rai a kan halinsa wani yuraja yace ko ba ko ba da zabu ga duba ka je da shi ka je ka duba da zabu kawai har ta bayyana min da kai da hali ya bayyana wajen da hadisin hadisin da kai shi ne wani kala da zarawa ne kala da zarawa ne kala da zarawa ne duka bai kuma zaga kowa da zuwa yi sai wai ya wanda da ran da kaji wala amma amma zan da ta'amu yana kan an da azuci malamin azuci yana jin wannan suka suka kuka ji kan madaniya ba a yi hukumi ya ba a yi hukumi domin malamin da kake gaba a kawai kawai ta aka yi kala da sana ya zo na ji na ji za ku kala kala da sana yusuf ni ke da mutum قال حدثنا جعفر جعفر محمود قال حدثنا قال حدثنا احمد بن ابراهيم قال قال قال حدثنا ابن كوفي وكان جاري سنه الى اين هذا كوفي اسناد اين اسناد ابن ايه da zai kuma ba abu ni ka san na gaba da kuma malamin da shi kuma malam Ahmad ba mu babba malamin da ba shi da ikari akan cewa wajen haɗuwa amma da ta aba da shi ba dan boye kana jin wannan zaka yi tafiya ba kowa da shi dan boye ka san da yi ba to suna jin wannan ne akan shi kowa da ya yi rayuwar na ya rubu da daura da rubuwar ki kara ko mun zaro ai na ya kira ko da ta ba hadisi ne ya rike mu da zaka gane ingancin sai zai karanto mu ina ganin so in dade ina fara yin jahila da matsala saboda wani kamu yo kan badal wallahi ne ai yana da matsala saboda wani wani da shi da wani wani da ko kuma wani kalibin da ne amma daga baya ya ta tsari da ya tsufa ba a kasar ruwa ya kuma lokacin da ya tsufa wannan ruwa ya tsufa ba ne ne domin israri kala shi ne yin ruwa da jini ba wannan da wannan wannan da israri da kala nan ka ba ta ba da israri ba da kowa ba da uji to amma kana ba zai ce wai da ba ai na ce da jire da ba ba a wasu ya ta kana ba wannan za mu ji wannan da sai da ba Allah da gobe ne ne kala ai da za ji alrabi ko ya a ko ya ji ya ne to zan ji ala la ji ba da sai ka kawo su ne. To shi ne mana yake gaya mana nan cewa ka ji kacce bayyana in ka kai jira yin sanar da mahfuza wanda yake abin da yayi wa akai inna ma huwa bil amri jawara ni kubo yake ba ya yi da bi wurin ba ta alai saboda abu wurin da ta zikirin hada sallahu kalma وكذا حديث ابن عباس حدثنا حديث عبد الله بن عباس في روايه الصحيح في روايه ابي ايوب على ما فيه من بعد ذكر وعلى داود وهي إن لم تسبق منك عليه فلا تكون ولا عزيز في جنة تهيئ في سبب كفارة wato shi kadai to ba zai shi kalma saboda akwai wanda da shi ne da koyi amma la ya zuru bi shi ba shi mazkur a ruwa ko kubra shi ne ali ibn abbas kamar yadda la ya zuru bi shi ba a cikin ba su a yadda aka ambata cewa a wannan ruwayar da sai ruwayar da ban cewa wannan baya cutarwa hadisin ba zai cutar ba shi ne ibn abbas da zai cutar ba domin da asa da na abu bare da sun wadata yana cikin ibn abbas da bawo bayan kamar da yazo a bibi wai da kana da abu kazani ma azan lam zawara inda ma yadullu ala al'alim billahi yuqtil ladiyara idan ba haka gawara tana nufin an tsine wa mata masu yawan zuwa yawwa bikilami ne ne da sabani wanda ba ta yawan zuwa wala jimalu hudda ta duk tsinuwar ba ta jabe su wala ya ji tsini da gidan saboda haka a wannan lokacin baya halatta an yi wa ara da haɗi ya da lalini ma da wata min al'adisi da Allah wannan hadisi da su kawai da wanda suka gabata daga cikin al'adisi da Allah hadisan da suke nusarwa a laifin babu ziyarar da nisa cewa mata ya halatta su ziyara لأنه خاص domin wannan abin ya keɓance su wa hada amma wa tilka amma wanda kuma hadisan amma to daga hadisan amma ne da aka zawo sawwa na kubur amma wanda yake alaka sun ruwa ko ba hadisin wannan ba da shi kuma ka ya ce wa yu'madu bi kulli minhu ma fi mahalli ko ne da aka ce a mahalli فهذا الذكر أولى فإن بعد ذلك يجب في يده من دعوة yan cewa an dace wani abu da kuka ce an dace wani wani yan yabo yake hada su kuri ya ta bisan jiki inganta hada su da aiki da jiki wa wa idan na auri ma da kana da ba da ba shi ne da ba irin wannan abu da muka gaba akai shi mafi yayi wa malamin da ba akai ba kai ko to imamu ko to ne ya Allah an mazkur bil hadith shi wannan da aka ambata hadisi da ma huwa lil muqtiran min az-ziyara amma dai ne ga wanda suke yawaita zuwa لما تستغيث في تحصيل المبالغة لو نتيجة حديث داود والمبالغة يوم الكعبة أنا إذا كنت أقول معي ليجي أنا من أجل أما فعال ليوم أن ذلك ليوكا كرام ليوكا داعي إلى يابا حق ليومي يجيب مبالغة shine mubalaga yawan yi ake duka ba wai yi ba shi aka ce kuma da shi abin da malami to shi ne malami ne domin a cikin wannan wala annan sababa wata kila dalili ne ba yi ba yi bi ilayhi zalik abin da aka ce ba yi din ka bi ni haske sau wajen kodar da ake mutu kuɗi yana gida kawai ko da su ce bai tsaye a makabarta da ita zuwa kuɗin jirga zuwa gida ba ya zo na gida abin da ya kamata ba shi ne mali na biyu wata baruri da ke zarbanda da baruri wa ba ni kyau ne na siya da abin da zai haihu na rashi daga murya da wata shi kana kallo da za ka ko gawa ana daga makara sai su ruhu ce da ciwon wani lokacin akan samu su masu karfin hali masu zuwa kirki makara kuma an ba su ga abin da rashi abin da cikin da cikin magaban cikin makarar inda ne ga abin da kuke masa shi ne muku ji domin kun daga cikin ji Allah ne ya yi ku babban sun da haka ne to shi ne malai yake ah malai yake mana su kaji wala wai zai da maka wajen haka wa kaji su kaji ana cewa kuma idan alida din jini mai dai idan ku ne idan aka abu daga cikin wa'ina abubuwa da aka fara da illa wala ma ja min al-jinn la wala ba ku a ba ku ji ke maka wani kai da iyalin ko wata ran ko da ba ku da ta abu da maka wani kai da iyalin in ji da wani wani lokaci in kuka yi karatu da wani masu ba da wani hanyoyin suka ce ko je mu da kwai da mu ke ko da su gaba ɗaya sai da gaba ɗaya wannan wa'azin ba sai na ce kala ba kawai a yi da wannan kowa zai ganda ballan da an fara ka kawai a wani ake wane ne ai za ta gaya man ta gina zuwa yanzu kowar da gani wata cikin da ya ciwo kai to shi ne akwai hikima sosai wajen kai yara ba da yake li anna tadakkura al-maut yahtaji ilayhi rijal domin kina mutuwa maza suna bukatar sa wani shawo da mata maza da mata suna mutuwa kowa yana bukata ba iya mata bane kawai وهذا الحقيقة ولا من شيء وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارفة في الزايد قال الشوكاني إمام الشوكاني يقرا إمام الشوكاني لو نيل الأوقات بكرة لما نيل الأوقات الذي لو جاز يأتي وهذا الكلام وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في وجه كمان أدوغر في الجمع ولا جمع bai da hali ibadi ko da hali ba idan ka zama da yi biyu ne inganta ko ne da yi amma akwai wanda rayu ne a tsakanin to abin da ya fi ne ta haka ya zai a gani kamar hadisin da annabi ya hana sallah a yi wala idan za ka yi mawa ko kar ka kalle da kanka ba ta baya wannan hadisin ingantacce ne ne ne sannan kuma da hadisi ya nuna mafarki kuma wanda ya nuna cewa ya hau kan tsoro da gyara ya hau annabi ya ba wa mutum da baya sun ci kawo ko wasu ba shi ne da ba ka da zuwa shi ba shi kawo shi haka da shi da shi an gane ko shi ne na al'adu shi ne ya zamto idan alƙaƙon guri yake ko ina za ka kalla ba ne amma a duniya haram ne ka ba mutum da baya ko ka ba shi ke nan ba annaba ne da ya zo ya mutum in yana idan mutum ya roƙa ya taɓa al'auransa da hannunsa alwalar da kalin wani hadisi kuma na musa da kalbu yana aiki da musa a sun yi ne aiko ga shi musa da musa a cikin ibn hajar ya ga abin gurma sai ya ce ba shi kuma da ya zo a nabi ya tambaya wanda ya tambaya a nan cewa sai kuma ya taɓa al'auransa ba sai na je ce ba ko al'ajir da alwalar ya ce ba ko ba inda ma ya ba ka abin da ya ce ko ka ne a cikin sa cewa da kuma kowace ya yi gani sai da tsari to ce ba da ta ta ji ke idan mutum ya taba da gungun gano da ta ce amma yana wanka ba ba da ni ya zai taba ba ku shi ke nan da za da ka ko da shi ga a cikin na yi shi za a yi ku ba yake da abin da ya fi tsakan jamhuriyar kenan Allah ne ke iya abubuwan da malamin sun gama domin ibn kujayba yana da godina da najabu wakilul asa kawai hadisin da kake ganin sun ci karo akwai wanda da yake sai dauko su biyu sai ya ba bayani sai da abin da yake duk ba su bayani amma sai ka ko da sai kana ka ji ba gobe man ya yi Allah ko gobe Allah ya rage da shi ne ma ne yake wannan shi ne zai Dinki wai yusu ziyarati kabri mamata ala dini Islam ya halatta nan ne ko ya halatta a yi ziyara ga kabarin wanda ya mutu ba a kan musulunci da ni ba yake saboda ni ba da sauka ko da ni wanda ya mutu babu makabarin da bare da su a kabarin da ya halatta ne ziyara amma ka sani cewa da ni ba da sauka ke da fakat kawai wa bi ya bi da akan wannan ga ya bi al'awwal da farko ana ji wurin masa zara da shi da Allah da lau kawra ummi fa baka annabi ya ga ziyara kawar mai da shi baje da kuka wa abka man aula duk wanda ke ji man da ka ba idan da da rabbi an atajira la la ne ni idan ko yi ni na kan dole duka ne ba mata gafara kada ni da dai an da riwaya ce ba wa ta'adatu wa ta'adatu lani ilmi ya azura qabra ba azira a bani ne izinin Allah ya bani dama in je in kai mata ziyara Allah ba ku jin ne ke da ni ba zurul ubura da je gurin da zuwa kabo makabarta kuna kai ziyara fa inna hadu zakiru kun maut domin wannan yana ajira da ku mutuwa wannan hadisi ne da ni ga malamai hadisi muslim da ga yana ji wannan hadisi ne zuwa ba bayani bari a je ne ko ko sai ne kuma sun ba shi da zaɓe abu da ya fi abu da kuma ya kai sai ka wuce don gudun makarar da yake ba shi ne ya ji saboda haka ba ruwa a karar da wuce wa abu da wuce wata zai wa gudu mata wata hawu wa gudu ibn al-insan wal hajj wa an gudu bayan shi wa aman asali an buraida radiyallahu anhu ku ta ba da jin da Allah da Allah yi gaba da mun saka kada sai da Allah alaihi salatu wasalam yi safari a wata tafiya wa fi ruwaya in fi gadwa in fakki a wani yaki da zane na kasar ubanka kana tana gina wa na ba a wani karibu bin aljiraki ne sai ka kada mu a wani kuri da mun kai yau ya kai kusan kusan dubu mahaya mahaya kan kusan mutum ba fa yawo bin ajiyu wal ummi sai ya ce gida ga ajiyu wa sai ne ko ke masalla raka'atain sai da Allah raka a cikin sun ba bala alaina ya fuskanto ya juyo kalle mu ji gurayya sun ba bala alaina bi wani ya bada san raka a cikin kuka ce mu da fuskanta wa ina mu da zai ba sai ga ila da Allah ya zubar da ila da zubar da hawa fasara ya yi Umar bin Khattab sai da Umar yayi yace ba ga dawo da Allah sai da Umar yace bidaka ali wa mahaifina da mahaifiyata su zama fassa a gare ka ya rasu da na ya kuri ya rasu da na yana cewa mahaifin Allah ba na kare ba mu sun ga annabi da kuka kada ji su ni da Allah rabbi azza wa jalla da rizqi ba da ruhi kare ku na ne mu ko na rubu ba shi na ba da dama da ni bawa ummi ummi na dama ba da ni da da ni ba ni shi ba ba da ma'al aidaya na rahmatan la hadina shine wato ina da rika zubar da hawaye da nema maka gafara daga wuta wata zan tura bibi ziyara ya ma azina ne da mu ga izinin ubangiji na cewa zan rika kai mata ziyara sai ubangiji ya fito ya rika kai mata ziyara wai ne kullu na aiki kuma an ziyara da kugo da da ana zuwa makaballa wa turu ha bi rukushi wa tadilkum ziyaratu ha khairan domin zuwa ziyara makaballa yana ƙara muku alheri da yawa أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وابن أبي شيبة والرواية الأخرى لهما وإسنادهما عند ابن أبي شيبة صحيح. نعم لا بودا أبودا وزيادة الأولى له والرواية الأخرى فيها لمن سبق ذكره وزيادة الأخرى للآية وقال سعيد على جد الشيخين ووافقه الزاد وهو كما قال ورواه الترمذي مكثرا وسعه ورواه مسلم وغيره منه الفتنة في زيارة المكة كما تكلم في المسألة الحديث الأول قال النووي إمام النووي يمن أبي جلي حديث أبي هريرة الأول جلي حديث أن أبو هريرة نظرته لم قبار زيارة في جواز زيارة المسلمين في الحياة ya halitta da kai ziyara makamantar musulmai an gane ko ko kuma ka kai musu ziyara suna rayu wa kuma yi badar wa ba sannan ka kai wa kaburburan su ziyara bayan su Allah da kuma sarki ya jarraba su kan samu ruwa a Allah ya ga ya mu a ruwa sannan ki yi zuwa ka ziyara Allah ya ga da mutum ne sai da ne ki ya ce wa mutum ba ta iya zuwa zuwa wata lafiyar karatu amma Allah ya rika ba zai saura da sosai to wata ya taɓa biya mu da ake so wani abu kawai yake ba mu yana da yaya da kuma shi mutane ke shi kuma kusan guda biyu wata da kake jin yake da shi amma babban abin da yake jawo da kawai shi ne mahaifiyar waɗannan likitocin har da na hannun da wasu ga ranar da tafi da ga mutane ke don a irin wanda ke na gani sai da yake da harkar dawa ne yana cikin da bayan ya koyi a lissanci kudin da yana iya saka kurai suka turfai da akan kai ita ga larabawan sojojin saudiya na yi mutum ya zaune da sabon kallaji ko hudu o mace kawai da ke a ba wa kallaji to ni na gani yana wadawa ba a yi da mutum ne ke yi ko kuma yi ne ke yi inda wannan abin da yake ba mutum ya za ka yi da ɗin da wani na da suna iya ba wa ni dai na da yawa ga mutane sun wallahi da mutane ke kuma abin duniya ne da su ba ta jawo ne illa kare da to wannan shi ne ba da yake cewa to ya halatta to bil hayati aula lallai amma a rayuwar shi yafi da rayuwar da shi yafi wato da dai kai mutum ziyara duk a rayuwar shi yafi wa bi la yu'adil istighfar lil kufa hadisi yana nuna ma cewa an hana ne ba mutu gafara su ka kai kare biya alkafin biya yake sababu ziyarar sallallahu alaihi wasallam kabara annahu qadara quwwatul mu'min abin da yake da shi ne karfin wa'azi karfin kun san cewa kamar da rage muku matsalar ba na so ku je da ba ku akwai da ke koyarwa amma abin da ke kawowa ba da yadda ke kai a kan shi ne a ayi da take cewa a ahlul qadr ke zuwa su ba a ya ahlul qadr قد جاء أبو رسول الله يبين لكم على فترة من الرسل على فترة من الرسل إن قال الفترة كم والنس هذا الذي يلوم الرسول بعض أولاً دليلهم الله عليه وسلم لكن في قبع وجهه وجود وسلم مثلا ما مثلا في مثال بجد الخوارج أو نيني كما تقول يعني sai ka kauce wurin to shine ma da yake cewa kana ya sababu ziyarati da lalai da kabara annahu kaza da kuwatul mawdi ya da karfin wa'azi wa zikra da kuma tana tarwatu da hadin kabari na hanyar ganin kabarin Allah wa yu'ayyidu kan qawli sallallahu alaihi wasallam abu da yake karfafa haka yake bada annabi cewa ba zuwa duka gura ku ziyarci kabarbura makabarta ba inna fa'ila hadu da kiro kuma da mauta domin aka yana tuna muku mutuwa da kaji ta ga yana zuwa da bane wanda ba wai kwayi ku da shi ba sauran ba magana da zai ciya wa kayani ba duk sai ka tuno da ta ku ya ba mu da shi ko kuma da shi makabarta a kawo wa ka buƙatar da shi zuwa da shi ba za ka yi su ba kamar da nan cewa wannan ba Allah ku ce yana yadda yake yin kwanci da abin kuma yayi wannan ba Allah ne ya haɗu da malakul maut da ke ta ba da labarin shi yanzu ya haɗu da shi har ya ji tashi mutuwa wannan ba Allah ne da an je kuma kabari an abin ba da wuce shi shi ne ya yi gobe gida da wanda kake ba ana rufe shi yanzu ana so wannan maganganu ana kana roƙa ba gafara ta ce yanzu ya haɗu da bunkarin wani ke ni ko wannan ba wanda ake so a cikin ya da da cikin zuwa eh da zai da da ba ke so mutum ya tuno to sai dai na rage buri idan mutum yana yin wannan burin da yana zuwa amma ba ka yi za ka mutum yana ƙara yakewa kana ƙara yakewa wannan shi ne na ga inda za mu ga kuma muka ji cewa a wannan majalisin kima shi mun gawa ne da a ƙarfin karatun mu ke bayan da yanzu da su biyar ke mun da mu gidan tofa da ta wannan da na lahani da masallacin juma'a da ziyara wanda yake wannan da sunan kawai wanda muka fara yin da zaya shi kuma da su biyar muke tsara da ne guda uku a kala wata saboda haka yanzu gidan da zuwa da talata in Allah wa ta'ala za mu gaba daga na arziki da da gaba ɗaya sai ba da wannan mawdu'i na talata da kuje kuje da yawan maulidi na laraba kuma da yau muna roƙon Allah ya tafi idan muka ga wannan duniya da rawu mu da lafiya mu Allah ya yi shi ya dawo da mu lafiya cikin kwanciyar hankali abubuwan da ke yin tsoro na talauci da rashin abun hannu da aiki yana zuwa Allah ko da lakaba ba talauci yi ke damu mutane da rashin abun hannu Allah ka yawo tsadar rayuwa da ke damu al'umma Allah ka maganta mu sannan Allah ya ji hanka da al'umma wanda ya dawo a kai sai fara sai ba kawai ki zaɓe da wasu kake ba ku su zai da dole ne su nuna ruwa da sunan da jawa da sauran da kauka Allah ya biya kowa da bukatun da na da kai iyayen da ba da wanda da suka zama shi da ya da mai san da zaba farin da ke da Allah ba ba su da wanka da muna ruwa da sunan da jawa da sauran da kauka Allah ya karfi wadanda suke mana wasiya da su yana da shari'a da gajiya wadanda suka sa aure a gaban da da aure sun ko a gaban da ya lama matasan Allah ya juya mu da Allah da Allah da ya اللهم اجعلنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هذا لا يجوز أن يكون هذا